الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل والظهور علامتين الجفوف وهو أن تدخل المرأة خرقة في فرجها فتخرج جافة ليس عليها شيء من الدم فصل rabewa bai na mamauba wa ma ya ati insha Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bayani dangane da alamomi na tsarki wato a karatu wanda ya gabata mun tattauna akan jini na al'ada wanda idan mace jini na al'ada ya zo mata to za ta zauna ba za ta yi ibadar azumi ba ba za ta yi ibadar sallah ba har wannan jini ya ɗauki to akwai waɗansu alamomi wanda addini na musulunci ya gindaya ga macen da take cikin jini na al'ada idan ta ga ɗaya daga cikin waɗannan alamomin to lalle jinin nan ya ɗoki shine malam ya ce wal ɗuhuri alamatani alamatani alamomi guda biyu ne suke tabbata li ɗuhuri ga tsarki na mace mace ya zamanto ta fita daga cikin jini na al'ada ko ta fita daga cikin jini na bi'i idan ta ga ɗaya daga cikin waɗannan alamomin guda biyu to tabbas yanzu hukumu ha hukumu ɓahir hukumcinta hukumci ne na mace wanda take tsarkakekkiya ayyukan da addini na musulunci ya hana mata za ta aikata su to yanzu idan ta yi wanka za ta ci gaba da yin su al'alamatul ula aljufuf alama ta farko cikin alamomin nan guda biyu ita ce aljufuf wato ke kasal farji bushewar farji abinda ake nufi da aljufuf malam ya ce wa huwa an tudkhilal mar'atu khirqatan fi farjiha shine mace ta shigar da tsimma imma abdiga imma wani tsimma ta shigar da shi a cikin farjinta fatakhruja jaffatan wato sai wannan tsimma ya fito halin kasancewar shi yana bushashe idan ta saka abdiga a cikin farjinta in ya fito daga cewa ba wani jini-jini da ya tabo da sauransu to lalle wannan alama ce daga cikin alamomi wanda suke nuni akan cewa jini ya ɗauke mata in za ta tafi ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta mun gane da kyau wato wannan shine abin da mataye na sahabbai a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna yi irin abin da ya shafi abdiga da sauransu suna yin amfani da su saboda su gano alamar tsarkinsu na'am laisa alaiha she'un minad dami laisa she'un minad dami babu wani abu na jini alaiha a saman wannan tsumma din ba wani abu na jini akan wannan tsumma to wannan alamatun min alamati tsuhuri lil mar'a alama ce daga cikin alamomi na tsarki ga ya mace wanda take cikin jini na al'ada ko take cikin jini na biki na'am wal qassatul bayda'u wa hiya ma'un abyadu raqiqun ya'ti fi akhir al hayd kama ila kama ila qassati wa hiya al jiru wal qassatu ablagu lil mu'tadati wal qassatul bayda sannan kuma alama ta biyu ta tsarki na ya mace ga jini na al'ada ko jini na biki shine al qassatul bayda wato farar ƙasa wanda take da kama da farin alli wahiyya ma'un abiyadu wato farar ƙasa shine ruwa ne fari raƙiƙun wanda yake marasa kabri shata-shata ruwa ne wanda yake fari marasa kabri ya atifi akhiril haidui wanda yake zo wa mace a ƙarshen jinin al'adarta bayan ta gama jini na al'ada to akwai ruwa fari wanda yake zowa mace wanda yake nuni akan cewa yanzu wannan jini wanda yake can cikin mahaifarta yanzu ya gama zauwa ga baki ɗaya na wannan wata ɗin shi kenan yanzu abin da zai biyo baya ita ce wannan alƙasatul bayda wanda take nuni akan cewa lalle jinin nan ya gama kama ilƙassa ya ce kalansa tamkar ruwan lasho ne amin san lasho ko yawwa ya ce wahiyar jiyar wato shi ne farar ƙasa tamkar ruwan farar ƙasa idan za a yi wa mutum lasho a gidansa irin yadda wannan ruwa ɗin yake fari kal to haka nan ruwan da yake fitowa daga farjin mace a ƙarshen jininta na al'ada mun gane da kyau sannan kuma kamar wannan alma'ul bayda alƙassatul bayda ɗin kamar farin kwalli take shine alƙassatul bayda'u wato farar ƙasa wanda take mai kama da farin kwalli wal qassatu ablagu lil mu'tada yace to amma farar ƙasa din nan ablagu ita ce mafi kaiwa kokuwa wajen tsarkaka lil mu'tada ga mace wanda ta saba yin jini na al'ada wato macen da ya zamanto jini na al'ada ba karo na farko bane ya zo mata ba na biyu bane ba na uku bane to ita yanzu al'ablag fi haƙiha shine an tara alƙasatul bayda wato abin da ya fi kaiwa makura a cikin haƙƙinta wajen alamomin nan guda biyu na tsarki shine wato ta ga faral ƙasa ɗin nan saboda tana ganin faral ƙasa yanzu ta san cewa duk wata tattaka ta cikin mahaifarta wanda wannan jini na al'ada yake zauwa yanzu ta gama zauwa yanzu wannan alƙasatul bayda da ta zo alama ce akan cewa ta tafi sai kuma wata na gaba mun gane da kyau na'am فإذا رأت الجفوف أولا انتظرت القصة لآخر الوقت المختار fa idza ra'at al-jufufa awwalan to idan al-mu'tada matar da ta saba yin jini na al'ada idan ta ga al-jufuf awwalan ke kasal farji a farkon lamari shikenan saboda dama mace idan tana cikin jini na al'ada kada ta dogara da cewa jinin nan kwana uku ne yake zawa sannan ya doki ko kwana biyu ne yake zawa sannan ya doki akwai waɗansu auqat wanda addini na musulunci ya shar'anta mata ta dinga leƙa alamar tsarkinta a wannan lokaci lokacin kafin rana ta fada da kafin alfijir ya keto da kuma bayan alfijir ya keto da sauransu to yanzu shikenan sai ya zamanto adkhalat khirqatan fi farjiha fi waqtin min al-awqat ta shigar da tsumma a cikin farjinta a cikin wani lokaci daga cikin lokutan da shari'a ta musulunci ta yi umarni ga ita wannan matar ta dinga leƙa alamar tsarkinta shikenan sai ta gafa ta haruja jafatan daga cewa wannan tsimma ɗin ya fito bushashe ba wani alamar jini a tattare da shi to wannan fi awwalil waqt kenan a farkon tsarkinta shine sai ta ga aljufuf ta ga ke kasal farji a farkon lamari to in tazaratil qassata to sai ta jira farar ƙasan nan wanda take mai kama da farin alli da akhiril waqtil muhtar wato hal ya zuwa ƙarshen lokaci wanda yake muhtari na wannan sallah wanda ta riska wato abin da yake nufi a nan almu'tada alamomi guda biyu take ɗauke da shi imma aljufuf wa imma alƙasatul bayadwa to alƙasatul bayadwa ablagu lil mu'tadati to dama mata kashi hudu ne akwai wanda aljufuf shine alamar tsarkinta akwai wanda alƙasatul bayadwa ita ce alamar tsarkinta mun gane da kyau akwai wanda ita kuma take yi mata taratan fa taratan taratan taral jufufa wa taratan taral qasatul bayadwa to sai zaman to yanzu muna da mata kashi uku to kashi uku nan suna komawa kusan kashi biyar wanda ya zama to aljufuf ita ce al'adarta yanzu idan ta ga aljufuf da farko to sai ta jira alkasatul bayda har ya zuwa ƙarshen lokaci misali yanzu wajen karfe biyu da rabi da ta shiga ban ɗaki ta leƙa alamar tsarkinta sai ta ga cewa lalle jin ya ɗoki mun gane da kyau amma kuma babu wannan fari din to in za ta ɗan jinkirta ba za ta yi wanka ba ta yi sallah sai ta jinkirta har zuwa wajen karfe biyar zuwa da rabi na yamma sai kuma ta gani shin farar ƙasa ta fito ko bata fito ba idan bata fito ba sai ta yi wanka ta yi sallan azuhur ta yi la'asar mun gane da kyau idan kuma ta fito falillahi alhamdu to amma matar da ya zamanto adatu ha shine an tara alƙasatul bayda ta ga alƙasatul bayda farar ƙasa wanda take mai kama da farin alli yanzu idan ta ga farar ƙasa wajen karfe biyu da rabi mun gane da kyau na yamma tana ganinta ita ba umarce ta ba sai ta yi jinkiri har sai ta rage ƙasar farji ita za ta tafi ta yi wanka ne ta zo ta ci gaba da ibadarta mun gane da kyau to haka nan matar da ya zamanto aljufuf shine al'adarta yanzu sai ta ga alƙasatul bayda a farkon lamari to ita ma yanzu kawai tana ganin alƙasatul bayda wanka za ta yi ta je ta ci gaba da ibadarta mun gane da kyau sai kuma wanda taratan taral qassatal bayda wa taratan taral jufufa awwalan to ita ma a wannan lokaci in dai ta ga alqassatul bayda ita ta zo da farko to la ta atabir bil jufuf amma idan ta ga aljufuf a farkon lamari to ta atabir bil qassatil bayda mun gane da kyau na'am wa amma al mubtada'atu fala tantaziru al qasata idha ra'at al jufufa awwalan wa amma al mubtada'atu amma mubtada'a wanda ita jini na al'ada bai taba zo mata ba wannan shine karo na farko to a haƙƙin ta falatan tazirul ƙassata ba za ta jira ba zawwal farar ƙassa wanda take mai kama da farin alli idara atil jufufa awwalan idan ta rake ƙasar farji a farko idan ya zamanto ita wannan ba ta taɓa bayin jini na al'ada ma dai saboda dama musulmai a kullum mata da maza kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya bayani akan cewa neman ilimi wajibi ne akan kowane namiji musulmi da kowace mace wanda take musulma waɗannan abubuwan dukkaninsu abin da ya shafi hukunce-hukunce na jini na al'ada wato yana da kyau mace kafin ya zamanto ta kai shekaru na balaga a ce ta san waɗannan hukunce-hukunce saboda tana zo mata ma balaga tana zo mata ta san yadda za ta wato tunkari abinta ba tare da ta shiga cikin rudani ba da rikicewa da sauransu to mubtada wanda ba ta taɓa bayin jini wannan shine karo na farko falatan tazirul qassata ba za ta jira wani faral qassa ba ya zara atil jufufa awwalan idan ta gake kasal farji a farkon lamari idan dai ta gake kasal farji da farko shikenan ita yanzu la'alla aljufuf shine alamar tsarkinta watakila alƙasatul bai ba za ta zo mata ba mun gane da kyau to ita a haƙƙinta ba za ta jira ba kawai wanka za ta je ta buga ta ci gaba da ibadarta babu laifi na'am wa 'ala al mar'ati an tantazira buhuraha 'inda an-nawmi wa 'inda salati subhi wa alal mar'a yana zamantowa wajibi akan mace an tantazira buhuraha ta dinga leƙa alamar tsarkinta inda naumi lokacin da za ta kwanta ta yi barci da dare bayan ta gama sha'aninta kafin ta kwanta ta yi barci sai ta leƙa ta gani shin ta tsarkaka ko bata tsarkaka ba saboda ta san sallar dare ta kama ta ko bata kama ta ba mun gane da kyau hakanan kuma idan ta tashi daga barcin kafin alfijir ya keto ne tana tashi wajen karfe hudu ko wajen karfe uku da rabi to idan ta tashi ta je ta leƙa wannan alamar tsarkin nata saboda ta gano shin sallar dare ta hau kanta ko kuma dai har yanzu bata hau kanta ba saboda in dai za a samu gwargwadon yadda za a samu raka a hudu ko sama da raka a hudu kafin alfijir ya keto idan ta yi wanka ta sa kaya a jikinta to ibadar wannan ta dare salloli guda biyu na magarba da isha'i sun kama ta mun gane da kyau to wannan shine dalilin da yasa yake zamantowa wajibi a kanta lokacin da za ta kwanta ta leka alamar tsarkinta saboda ta san shin magarba da isha sun hau kanta ya zamanto irin matar da in ta kwanta ce kaman kasa ta kwanta sai karfe tara ta safe take tashi mun gane da kyau wa inda salati subhi sannan kuma hakanan wajibi ne akan mace ta dinga leka alamar tsarkinta lokacin sallar asubahi lokacin sallar asubahi idan yayi sai ta je ta gani bayan alfijir ya keto ta leka idan jini ya ɗauke mata shikenan sai ta yi maza maza ta yi wanka ta zo ta yi sallar asubahi نعم ويمنع الحيض الصلاة والصوم والطلاق ومس المصحف وقراءة القرآن ودخول المسجد ويمنع الحيض الصلاة جنين الآدة idan ya zo wa mace yana hana ta yin ibadar sallah ba za ta yi sallah ta farilla ko ta nafila ba za ta tsaya ne ta yi haƙuri saboda wannan hukunci ne daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a hakamul hakimina. Wasauma hakanan kuma macen da take cikin jini na al'ada, jini na al'adanta yana hana ta yin azumi. Ba za ta yi azumi ba na farilla ko na nafila a lokacin da take cikin jini na al'ada. An gane ku? Yawwara. Hali ya jibu saumu ala zil'udiri ka ha'idin ko mumuridun wa safari mun gane da kyau kamar yadda al'imamu shaƙiɗi cikin littafin maraƙi su'ud yake faɗa wato akwai waɗansu waɗanda suke ahlul azar to shin wajibi ne a kansu su yi azumi ko ba wajibi ba ne wajubuhu fihi ladaihimu wa dah wa da'afuhu na na na na shafa yanda da ya faɗa wallahi shangidu ya faɗa cikin maraƙi su'ud littafi ne na usulul fiqi na mazhabar al-imam malik وجوبه فيه لديهم وضح وضعفه عندهم لديهم رجح ko wani abu makamancin haka na dai shafi yadda ya faɗa saboda an kun biyu ba a laika littafin ba wa talaka haka nan kuma jini na al'ada yana takawa miji birki wajen ya saki matar shi idan mace tana cikin jini na al'ada miji kowane irin husata shi ta yi haƙuri dai kada ya tafka mata saki a wannan lokaci saboda saki ne wanda addini na musulunci yana Allah wada da shi mutum ya saki matar shi tana cikin jini na al'ada shi yasa malamai suke ce da shi talaqul bid'ati saki wanda ya ci karo da addini na musulunci to amma fa idan mutum ya saki matar shi tana cikin jini na al'ada saboda ta mushi wata kwaba to ta saku ba zai ce batun da dai saki ne na bid'a malam sun ce saki ne na bid'a ya ce sakin bai afku ba ba kullu bid'atun dalala yau a ta amma saki ne wanda Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi iyalinsa tana cikin jini na al'ada ta bata mishi rai kawai ya kwantsama mata saki shikenan Umar dan Khattab ya ji labari ran shi ya baci ya zo ya gawa manzan Allah manzan Allah ce je ka ce mishi ya maida ta ya yi maza maza ya maida ta murhu li yuraji'iha ce ya mayar da ita saboda ba a yin saki a cikin jini na al'ada yana daga cikin at-talaqul bid'i wato saki wanda yake na bid'a shine saki uku a kalma daya mutum ya ce ya saki matar shi saki uku wannan shi ma saki ne wanda bai dace ba addini na musulunci hakanan kuma mutum ya saki matar shi a cikin jini na al'ada wannan shi ma saki ne wanda bai dace ba addini na musulunci don haka miji shi ma idan mace tana cikin jini na al'ada za ta ci alhurmul musulunci ko mai ta mishi haƙuri zai hata gama jinin nata wannan in ta gama jinin ta yace kin yi wanka ta ce ya ce to jeki da saki daya ya ce mata jeki da saki daya kada kata likita shi kuma ya ce mata saki uku daya ake yi hallo haka ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya faɗa yawwa wa masal mushafi sannan kuma jini na al'ada yana hana matar da take cikin jini na al'ada ta shafi al-mushaf wato al-qur'ani ta doki al-qur'ani amma ta ce za ta yi takara amma ta leka wata aya saboda bata haddace ta ba wanda tana ɗaya daga cikin ayoyin da ake neman tsari da su ta ce za ta karanta wannan bai dace ba wa ƙira'atul ƙur'an da karatun alƙur'ani shi ba dai jini na al'ada yana hana to amma za mu ga cewa a ƙasa kunya ta ƙasa a cikin sharhi da ta ƙala bahram wato al'imamun bahram ya ce wal mashhuru annaha taqra'ul qur'ana fi ghairi al-mushaf wato mashhuriyar magana a malikiya mace wanda take cikin jini na al'ada za ta karanta alƙur'ani ya halitta ta karanta alƙur'ani amma ba da alkur'anin ba ya halitta ta yi tilawa in ya zama togona ce da ita da mijinta gwani kowa ya haddace alkur'ani babu laifi indin bayan magarba suna tukuri na izu biyar ita sumuni shi sumuni da tajwidi yayi ruwaya yayi da ruwayan hafs ita da ta yi da warshu babu laifi su yi kayansu an gane da kyau saboda kala samu fatara in ya zama to mijin nata kuɗan kasuwa ne shi kenan sai ta ce to an maka sauka ɗaya jiya babu da shi na'am wa dukhulal masjidi sannan kuma haka nan jini na al'ada yana hana mace ta shiga masallaci ko da gittawa ce za ta yi shi yasa macen da take cikin jini na al'ada idan jini na al'ada ya zo mata tana cikin itikafi za ta tashi daga cikin masallaci ta koma gidanta sai bayan jini na al'ada ya ɗauke mata sannan kuma sai ta dawo ta ci gaba da zama a masallaci saboda masallaci ba guri bane na ƙazamta ba guri bane wanda ake kaiwa ƙazamta a zubar don haka duk abin da zai iya janyo wa masallaci ƙazanci to addini na musulunci ya yi hani game da shi shi yasa mace wanda take cikin jini na al'ada ba za ta shiga masallaci ba ko da gittawa ce ba za ta yi ba sai dai ta yi haƙuri to amma akwai waɗansu wato hukunce-hukunce akwai almar'atul musulma wani littafi ne aka yi shi wanda hukunce-hukuncen da ya shafi mace ce ce kadai zalla to idan mace tana cikin jini na al'ada sai ya zamanto irin karatu na nizamiya wanda kina nan aka yi bikya nan aka yi wanda aka koya yau gobe in aka zo ba shi za a koya ba sabo za a ci gaba da shi to in ya zamanto a masallaci ne ake koyarwa in ba ta tafi ba masallacin nan a koyar da ita a cikin ƙawayenta ba wanda suke kusa da ita na gida barantana ta je ita ta koya mata sannan kuma in aka huce ta an huce ta to waɗansu daga cikin malamai suna ganin babu laifi ta tafi saboda wannan larurar in ta ce kullum in kwanakin jini na al'ada ta yazo za ta zauna a gida ba za ta je makaranta ba ta koyi karatu zai bayar da cewa ana barinta sumuni uku sumuni hudu wani lokacin a izin uku in aka yi to akwai wani guri wanda yake sama ne uku ne ko hudu wanda bata yi shi ba ita kwa tana da hazaka tana so ta haddace alkur'ani sai babu laifi duba da wannan larura din da kuma wannan abin da ake ciki babu laifi ta shiga masallaci na'am والوضع في الفرج زمن الحيض وبعده قبل ظهورها بالماء walwaqa fil farj sannan kuma jini na al'ada yana hana miji ya kusanci iyalinsa fil farji ya kusance ta ta hanyar saduwa da ita a cikin farjinta wannan baya dacewa idan mace tana cikin jini na al'ada haramu ne mijinta ya kusance ta to shi yasa malamai suke cewa in ya zamanto yanzu miji wanda Allah ta'ala ya jarrabe shi da musibar shahawa gane da kyau shi ya zo shi daga bulaguro ne kuma cikin watan ramadana ne matan shi biyu ɗaya tana cikin jini na al'ada ɗaya kuma tana azumi na ramadana kuma da ya zo kawai allah ya ɗora mai sha'awar da kawai dole sai ya kusanci ɗaya daga cikinsu wacce zai kusanta a ciki zai zai mai karama alhaki na'am wace zai kusanta a ciki mai jini na al'ada na ba wadda yau na'am da azumi ita ce mai karama alhaji ya sa ta kafara la'azumi sattin wala wala a ce kuma ita ce mai karama alhaki eh wanda mai jini ko ya ta yi kuma ya zama tare da shi ko eh
dide ana ga wannan sai mu maida ta a meka ta can kotu maga yadda ya kamata a yi da ita yana daga cikin wato masaloli wanda malamai suke kawa wa in tazaham adadul mafasidi kenan tazahumul mafasid kowanne dai cikin su mafsada ce ya kusanci mace wanda take jini na al'ada wannan mafsada ce abu ne wanda addini bai yi umarni da shi ba ya yi hani a kansa sannan kuma ya kusanci mace wanda take cikin azumi na ramadana wannan shi ma mafsada ne saboda karya mata azumi ne zai janyo mata yin kafara to shine aka ce sai a kallaci wanda ta fi a hafu dararin sai a hauta irtikabu a hafi dararai ne wannan yana ɗaya daga cikin fiƙihu da ya kamata mu kula da shi da kyau to waɗansu suka ce ya kusanci wanda take mai jini na al'adar duba da cewa idan ya kusance ta sai ya nemi gafarar Allah Allah gafurur rahimu ne shi da ma ba azumi bai ke ba tana ce kafara zai ita ba kuma ba azumin ba take yanzu kawai abin da ya kawai daga karshe ce larura ce kawai ya je ya sallah ya ta nafila ya ce wa man ya gafiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna yana ya istighfari kawai suka ce saboda in ya kusanci mai azumi to matsalar da za ta jayo shine yanzu ya sa mata kafara kafara nan ya ce ta azumi 60 daidai za ta yi ka gani akwai matsala da yawa azumi sattin daidai ta jo shi garin azumi daya ya janyo mata azumi sattin daidai to da sauransu ne shine walwaqa fil farji da kuma kusantar mace ta hanyar takinta a farji zaman alhaidi a lokacin da take cikin kwanaki na al'ada na jini na al'ada wannan shi ma addini na musulunci yayi hani game da shi wa ba'dahu hakanan addini na musulunci ya ja kunnen namiji ya kusanci iyalinsa bayan jini na al'ada ya ɗauke mata qabla tuhuri habil ba'i kafin ta yi wanka da ruwa shi yasa idan ya zama to mutum matar shi tana cikin jini na al'ada idan jini ya ɗauke mata ba wai kawai bakan bakan ba zai je shi ya ce ya kusance ta sai ya kawo mata ruwan da za ta yi wanka amma in ya zama to irin ana zamanin wahalar ruwa ne da ƙyat ya je ya samu ruwa sahani ɗaya da ya kawo ruwa sahani ɗaya to ba za ta ba shi damar ya kusance ta ba a wannan lokacin saboda idan ta yi wanka da wannan ruwan sahani ɗaya to ina ruwan da kuma za su yi wanka bayan sun gama saduwa ya ta ce to alhamdulillah bari in shiga in watsa ruwan mutu shiga ta watsa yi ta watsa ta wasu ta yi kwalliya ce tsuban kinaki ta ce tsumi na kace ina za mu ta yiwu ce kuma kina gani na je na haccan garake na zamu ruwan wannan kijin sai ta ce to za za ka ka samu biyun shi eh saboda yanzu ni kaɗai ce ne wanka kuma lo'in ma kwanta dole sai mun sake wanka dan da kai haka zuwa za ka yi ka samu wani mun gane da kyau haka nan kuma inda a ce lokacin da jinin ya ɗauke mata babu ruwa sai ta yi taimama ta yi sallah to yanzu shi ba shi da damar da zai ce ya kusance ta ya ce ah to tun da alki yi sallah ne ma dole kawai ni ma in kusance ki saboda taimama wannan tsarki ne wanda yake na ƙasa mun gane da kyau ba a kusantar mace saboda ta yi taimama ta tsarkaka sannan kuma ta yi taimama dole sai ya zama to ta yi wanka saboda Allah ta'ala ce wala taqrabu hunna hatta yadhurna fa idza tatahharna ana fa idza tasalla fa atuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin na'am fasalun النفاس هو الدم الخارج من القبل بسبب الولادة غير زائر على ستين يوما
فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى a cikin bayani dangane da hakikanin biki ya ce annifasu wato abinda ake nufi da annifas shine mace ta aihu wannan shine annifasu lugatan miladatul mar'a wato aihuwar mace shine ake ce da shi annifas to annifas biki huwa damul khariju min al-qubul shine jini wanda yake fitowa daga farji na ɗiya mace bi sababil wilada saboda aihuwa jinin da yake fitowa daga farjin mace in ya zamanto ba saboda aihuwa bane to ɗayan biyu ne in ma ya zamanto jini na al'ada jini na haila in ma ya zamanto jini na cuta to na uku shine annifas jinin da yake fitowa ta farjin mace amma saboda dalilin aihuwa ghaira za'idin ala 60 yawman wato wannan jini na na biki wanda yake fitowa daga farjin mace saboda aihuwa ghaira za'idin baya karuwa ala 60 yawman akan kwana 60 iya yawan su shine aktsaruhu 60 yawman dillar da aka ce yau mace ta cika wata biyu daidai da aihuwa jini bai ɗauke mata bukun torar 61 za ta cewa mijinta a nema mata magani shi wannan ba a yin istizhari cikinsa shi ne ce ghaira za'idin ala 60 na yauman baya daɗuwa a kan kwanaki 60 fa'in zada ala 60 na فإذا زاد على ستين يوما فلا تستظهروا na fa'iza zada ala 60 na yauman fa'iza zada yauman idan ya ƙara kwana guda ɗaya tal ala 60 na yauma a kan kwanaki 60 fa'iza zada yaumun idan yini ɗaya tal ya daɗu ala 60 yawman akan kwanaki 60 to falatas ta zuhiru wato wannan matar ba za a ce mata ba ta yi istizhari ta hanyar wato yin ƙari na kwanaki uku jini na al'ada shine ake bashi a redije an gane da kyau lokacin shi ya huce amma kuma ya ki tsayawa sai a ce to an ƙara mishi a redije ba na minti uku ba za a bashi na kwana uku za a bashi matuƙar bai huce kwana sha biyar ba amma jini na biki shi kawai in lokaci ya cika kawai bushe ta aiki mun gane da kyau za a ce shi kenan kawai aje a nemi magani ba zan can a ce a ƙara kwana uku a gani shin matsalar nan za ta kau ko ba za ta kau ba kawai matsala ce ta faru inda ba kowace mace ce bace ma take yin kwanaki sattin yin wata tun yana goma sha biyar wata tun yana sati guda ma jini yake doke mata to amma iya alhaddul aqsa shine 60 yawman kwanaki 60 na'am وحكم دم النفاس فيما يمنعه وفي اقتضائه الغسل حكم دم الحيض مطلقا والله أعلم shehu ya ce wa hukumu damin nifas hukuncin jini na biki fi ma uhu cikin abin da jini na biki yake hanawa na ingancin azumi da ingancin sallah da dukkan abubuwan da jini na al'ada yake hanawa wa fikti dha'ihil ghusla da kuma yanda yake hukunta yin wanka bayan jinin ya ɗauke hukumu damil haidhi mutlaqan hukuncin jini ne na biki sake ba kaidi wato da jini na biki da jini na al'ada san makalkal wajen abubuwan da suke hanawa kamar yadda mai jini na al'ada mun yi magana a kanta cewa ba za ta shiga masallaci ba ko ba za ta ɗauki alkur'ani ta karanta ba hakanan mai jini na biki ba za ta shiga masallaci ba ba za ta ɗauki alkur'ani ta karanta ba sai dai in ya zamanto kamar yadda muka yi bayani akan larurar ita wacce matal mai jini na al'ada ita ma wannan kin tana fama da wannan larura din sai ya zamanto ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha sai a kallaci wannan larurar tata da kuma wato abin da zai zamanto maslaha ce a gare ta shikenan sai ta sharaka wallahu a'lamu ubangiji subhanahu wata'ala shine mafi sani dangane da daidai abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai abinda muka kuskure ko tuntuban harshe ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik